الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ الخضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالنفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين jiya dai muna ta bayanin Allah ya aiko manzanni saboda ya yanke hujja ga mutane kada wani ya ce bai samu bauta ma Allah ba don Allah bai aiko manzanni ba kuma ya yi bayanin cewa tare da mutum yana da hankali da yake rarrabe abubuwa amma inda Allah bai aiko manzanni ba da ba za a samu wata irin shari'a Allah ka son ai ba saboda haka Allah ya aiko manzanni da suka kare ya aiko malamai sun ka zama su ne magada annabawa kuma suna nan suna isar da sako ila halin majarra ita wannan al'umma ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam nan ne Allah ya albarkace ta ya zama ko yabon da Allah ya mata kuntum khayra ummatin ukhrijal lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari kun yi dukkan al'ummomin da suka fito daga cikin mutane don halinku kuna horo da alheri kuna hana abinki annabawan da suka wuce kayan wani lokaci sai shari'a ta bace amma wannan al'umma Allah bai Allah bai hana mana masu tunayarwa ba cikin kowane lokaci a cikin kowane bagire wannan tunayarwa ita za ta zama yanke hujja ga dukkan wani wanda zai yi da'awar ya saba ma Allah ko ya kafirce saboda Allah bai aiko manzanni ba Allah ya aiko manzanni bayan su sai malamai magadansu lakin Allah sai dai Allah ya shadu yana shaidu nazala lama su ila lamma lamma su ila yahudu an nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam fa ankaruhu wannan aya ta sauka sadda an ka tambaye yahudawa game da annabcin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi shi annabi ne ko ba annabi ba ne ba an karo ku sun kai musu ja al-kuffaru lirrasuli sallallahu alaihi wasallam qalu kafirai sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce man yashhadu laka ala nubuwatika wa zai shaide ka bisa ga annabtarka wa ulama'ul kitab wa ulama'ul kitabaini kulluhum ankaru nubuwataka wato malaman addinai littafi guda biyu malaman yahudu da nasara masu attaura da linjila sun yi musun annabta kuma su ne malamai to ai da shahidu wa zai shaide ka ala sai ce qala allah sai allah ce lakin allah sai dai allah ya shaidu yana shaidu in in abau an yu'addu shahadata idan yahudu da nasara sun ki ba da shaida wallahu yubayyinu nubuwataka Allah shi ka bayyana annabtarka bima an zala da abin da ya saukar ilaika zuwa gare ka min alqur'ani na alqur'ani almu'jiz mai gajiyarwa a shi Allah shi ashirunka dan ya saukar ma da alqur'ani wanda shi alqur'ani alubale ne ga dukkan wanda bai yarda da annabta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam anzalahu Allah ya saukar da shi bi ilmihi da sani ne ai aliman yana masani bihi da shi Allah tabaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki kullu nabiyyin ba'athahu yuqrinu bi'ithatahu bi'idha'i mu'jizatin dukkan annabin da Allah ya aiko sai Allah ya hada manzancin wannan annabin tare da mu'jiza tilkal mu'jizatu wannan mu'jiza ta kumu tana tsayuwa maqama annallaha qama wa shahida li hadha an-nabi bisidqi matsayinta Allah ya tsaya ya yi shaidu ga wannan annabin da cewa shi mai gaskiya ne kowane annabi idan allah ya aiko shi sai ya ba shi ma'ujiza ita ma'ujizar nan kamar allah ne ka cewa wannan annabin ne ne aiko shi ne na daure masa gindi tun da ma'ujizar ba wanda ka iya zuwa da ita to kamar kenan allah da hanyar ma'ujiza ya gaskanta annabawa wa muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko tsiya min al-mu'jizati ma lam yu'ta nabiyyun ablahu shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam an ba shi mu'jiza irin wadda ba a ba wani annabi ba gabaninsa tilkal mu'jizatu waɗannan mu'jizoji iya shahadatul lahi ita ce shaidon Allah da rasul sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala hada saboda haka ne la yata min aqilin ba zai yi ga wani mai hankali ba an ya kafura bi muhammadin ya kafirce mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yu'minu bi nabiyyin ya yi imani da wani annabi ba zai yi ba ko dai a kafirce duka ko a musulunta duka ba zai yi mutum ya kafirce mu annabi muhammad ba sannan ya ce ya yi imani da wani annabi لأن الأنبياء أنبوا أنبوا كلهم دكان سوء حجتهم حجة سوء إنما هي المعجزات معجزات ai kowane annabin iyakai hujja ta na cewa manzo ne daga Allah mu'jizar da Allah ka bashi ta daure mai gindi wa huwa ata bil mu'jizati shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da mu'jizoji to ya za yiwu a gaskanta annabi Musa da ya zo da sanda wanda ka buga gulbi da sanda ya fashe goma sha biyu a ce eh annabi ne da annabi da wanda ka hidda hannu yana walƙiya kamar rana a ce annabi ne da annabi isa da karaya matattu ko ku a haifi mutum makaho shi mai izi a ce annabi ne amma annabin da zai kira wata ya jido a ce ba annabi ba ne ai ba zai yi ba inda ya fuskanta wancan to dole ma wannan a fuskanta ko ku a kayance musu duka gaba ɗaya ba kai bai kufar bi muhammadin man arada an yi saddika bi nabiyyin wa kai bai kufar bi muhammadin ya yaka yiwuwa ya kafirce da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam man arada wanda ya nufi an yi saddiqa bi nabiyyin gairihi ya gaskanta wani annabi wani ne a inda har ana gaskanta wani annabi saboda mu'jiza to annabi muhammadu shi ya dacewa a gaskanta wa idan ke wa idan aka kada insanun idan wani mutum yayi yayi kudurin annabi muhammadu laysa bi nabiyyin cewa annabi muhammadu ba annabi bane ulama علم كل من شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم وتأثيره في العالم أنه أفضل من الأنبياء وإذن ونمتن يا إيتقاد أن محمدا سوى أن محمد ليس بنبي ما النبي بني to alima kullu man shahada shahada rasula duk wanda ya halarci annabi ko ya ganshi sallallahu alaihi wasallam ya san وتأثيره كما يكتاثير في العالم يكتاثير أنك محمد أسكت ذلك أنه أفضل من الأنبياء يا ما النبا إن دي da mu'jiza za a gane wani annabi ne to duk wanda ya kalli annabi har yayi itiqadin cewa annabi Muhammadu ba annabi bane ai zai gane za a gane cewa annabi Muhammadu ma tasiri ne a cikin talikai ya ma hana sauran annabawa kenan dai har yanzu in dai har yana yiwa a ce wani annabin annabin ne to bare annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wal malaikatu haka nan malaiku ya shaidu na suna shaidu daga gare ka kullul malaikatu dukkan malaiku bayan shaidun Allah lakin Allah ya shaidu Allah ya shaidu da abin da ya saukar zuwa gare ka cewa kai annabi ne wal malaikatu malaiku ma ya shaidu na suna shaidu daga gare ka kullul malaikatu dukkan malaiku yashaduna sun yi shaidu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sun shaida cewa ba wani ubangijin da ya cancanta abota mu da gaskiya sai Allah kuma sun haƙaƙa cewa annabi muhammadu manzon Allah ne to in dai Allah ya shaida kuma mala'iku sun shaida wa kafi billahi shahida ai Allah ya shaidu bayan shaidon Allah nan aka faɗa an taganiyun an shahadatul mala'ika la'anna Allah kafika ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai mawadaci kake ma daga shaidun mala'iku saboda Allah ya ishe ka wa hasbuka ya ishe ka shahadatul lahi shaida Allah annahu la ilaha illa huwa cewa shi Allah ba wani ubangiji sai shi wal mala'ikatu da mala'iku wa ulul ilmi da kuma ma'abuta ilmi amana rasulullahi ma unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun manzo Allah ya yi imani da abin da aka saukar zuwa gare shi da kuma muminai awwalu man shahida bi wahdaniyatin lahi huwa Allah tabaaraka wa ta'ala farkon wanda ya fara shaidu da kadaitar Allah shine Allah madaukakin sarki wa awwalu man amana bir rasul huwa rasul sallallahu alaihi wasallam kuma wanda ya fara imani da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ulul ilmi ba'dahu sannan ma'abuta ilmi bayan shi su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam an afdalil amali daga hiyayyen hiyayyen ayyuka ana sai yace al ilmu yace ilimi alu suka ce nas'alu anil amal ya rasulullahi ba magana ba magana ilimi muka yi ba aiki muka tambaye ka wanda yake wata jibu anil almi muna tambayar ka gabas kana ba mu ansa yamma aiki muka ce wanda ya fi kace muna ilimi ya yi a'a muna tambayar ka wani aiki ya fi kai ko kana ce muna ilimi ala sai manzo Allah ce innal ilma yanfa'u ma'ahu qalilun min al'amal yace abin da yasa shi ilimi tare da shi aiki dan kadan sai shi amfani wal jahil shi ko jahilci la yanfa'u ma'ahu kathirun min al'amal tare da jahilci aiki mai yawa amma bai da wani amfani tun da ba shi bisa ga hakkin shari'a ba shi ko Allah ba yin abu ya karba sai wanda ya zo bisa ga hakkin shari'a saboda haka ne da yawa sukan cewa hadisi ne kuma nawmul alimi khairun min ibadatil jahili malamin shi kwanta shi ta share kwana to ya yi jahili ya tashi ta sallah da daddare saboda shi kwanan nashi ya san inda yake ibada tabbatar sai da cewa idan mutum zai yi kwana ya yi alwalla ya kwanta bisa ga hannunsa na dama ya yi karance-karancen nan da aka yi اللهم باسمك أرضى جنبي على الأرض وباسمك أرفعه اللهم إن أمسكت نفسي فأذكر لها وإن أرسلتها فحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين يا كرنت آية الكرسي يا كرنت آمن الرسول يا كرنت لقد جاءكم يا كرنت قل اللهم يا كرنت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله wannan dai wannan ayar ya karanta kulwar lahu kuma sha ɗaya kula uzu to daga nan in ya yi kwana sai ruhinsa ya tashi ya tafi ƙarƙashin al'arshi yana ibada har ya tashi wato yana kwana ana mai angaje kenan ko ai kwarai ko to amma jahili da zai zauna shi na ibada yana yiwa ma duk ibada ba ta tata ba da nufin Allah saboda haka shi wannan ya kwana shi na kwana amma suna ne mai ibada wannan ya kwana yana ibada amma suna ne mara ibada saboda jahilci to jahilci baya yi a cikin addinin musulunci shi yasa dole a nemi ilimin yadda za a wa Allah ibada wata
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا ولن سنك كافر سيب الله da Allah wasaddun nasa suka hana mutane an sabilillahi daga bin hanyar Allah a addinin islami suka hana su shiga addinin musulunci bi katamihim na'ata muhammadin sallallahu alaihi wasallam da koyewar da suka yi na sifar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam masu wannan sifar su ne yahudawa wato sun kafirce ma Allah kuma sun hana mutane shiga musulunci saboda shi Allah halin shi duk wani nuri na shirya wanda Allah zai bayyana to sai ya kawo mubashirat gaban zuwa ne saboda ya ɗebe ma mutane kewa kuma ya gwada musu hanya kayan abin ya zo saboda masu rabo su samu rabonsu masu halaka su halaka haka Allah shi ga annabawa haka yake ga manzanni haka yake har ga manyan waliyan Allah to saboda haka ne duk annabin da zai zo kayan ya zo sai ya samu bushara wani annabin ya yi bayani da zuwa ne balle shi annabin annabawa annabi muhammadu wanda shi tun farko sai da allah cara annabawan gaba ɗaya bi alamin gaibi ya faɗa musu zan ba ku annabta da sharaɗin in annabi na iske ko mallancin ku ya tsaya na shi akwai suka yadda sannan allah ya ba su saboda haka tun daga annabi adamu har annabi isa alaihi salam dukkan su masu shaye bage ne ga zuwan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wani wuri a faɗi suna ne wani wuri a faɗi sufofi ne ga shi na cikin alkurani ya ti min ba'di yasmuhu ahmad zai zo baya na inda annabi isa suna ne ahmad wannan kuma yana daga cikin suna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi yasa duk annabin da zai zo haka Allah kai to Allah ya faɗi sunan annabi muhammad cikin attaura da linjila da sufofi ne amma lokacin da ya bayyana yahuda suka ga shi ne sai suka ce ma mutanen da ka neman hanya ba shi ba ne to kaga kenan sun hana mutane bin hanyar Allah don su da amar lambai da sun buɗe hanya sun ka ce eh shine to mutane da yawa sai su bi tun da malami saurare ne ake shi ya san bi Allah ka sumi Allah bai su to amma sai suka kulle wannan hanyar sun ka hana biyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah yake da shi yasa mai tafsiri yake cewa bi katmihim na'ata Muhammadin sallallahu na'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam da suka koyi su ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun da yahudawa qaddallu hakika sun bace dalalan bacewa ba'idan mai nisa alal haqqi daga gaskiya wannan abin da sun kai sun yi bata mai nisan gaskiya wadda ta yi ta nisan da gaskiya ne
إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا إن الذين كفروا وأنا لسنت كافر شيء بالله يدعى الله وظلموا suka zalunci nabiyahu annabi ne bikitimani na'atihi da goyi sifofi ne waɗannan da sun kai haka lam yakuni Allahu li yaghfira lahum Allah bai zamo zai musu gafara ba wala li yahdihum tariqa kuma Allah ba zai shi tariqan Allah ba zai shirye da su hanya ba min turuqi daga hanyoyi wato sun kafirce ma Allah sun zalunci annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da sun kafa su ba dai waɗannan allah ya ce bai shiryar da su bisa ga hanya kuma bai yi musu gafara ga saboda allah ya ce bai gafara ga shi ko ya zata kai da kirari nabi ibadi anal gafurur rahim wa anna azabi huwa azabul alim ka ba bayi na labari ni ne al-gafurur rahim mai yawan gafara wani lokaci ya kira kan shi gafaru wa inni la gaffarun liman taba wa amana wa amila salihan summa tara amma duk da haka nan Allah ya ce ba zai musu gafara ba saboda fushin da Allah ya da abin da suka aikata illa tariqa jahannama Allah bai zai shirye da su ba sai hanyar jahannama al-mu'addi ilaiha mai kai zuwa ga jahannama khalidina suna masu wadanda an kaddara matabbata fiha a cikin jahannama idza dakhaluha in suka shige ta abadan har abada wa kana zalika ala Allah yasira kai su jahannama kuma su tabbata cikinta wannan mai sauki ne ga Allah ba ta cin Allah koyi Allah shi gaya mu
يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ya ayyuhan nasu ya ku mutane an ce akwai irin waɗannan ya ayyu guda biyu in aka ce ya ayyuhan ladina amanu to bayan hijira kenan mutane suna madina sun yi imani da Allah in ko aka ce ya ayyuhan nasu to ana makka kenan cikin ɗatu wanda mafi yawan mutane ba su musulunta ba kama wannan ayat tana magana da mutanen makka ya ayyuhan nasu ya ku mutanen makka qad ja'akum mun rasulu haqiqa manzo ya zo muku muhammadun sallallahu alaihi wasallam bil haqqi ya zo muku da gaskiya min rabbikum ta daga ubangijinku fa aminu bihi ku yi imani da shi wa qasudu ku yi lahin khairan alkhairi lakum gare ku amanu ku yi imani bin rasuli sallallahu alaihi wasallam wa qasudu khairan kun alkhairi aw ko ko aminu ku yi imani bin rasuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kun khairan yin imanin zai zama alkhairi lakum gare ku mimma antum alaihi bisa ga abin da kuke akan shi wato ku yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku yi imani da abin da annabi Muhammad ya zo muku da shi shi ya yi muku alheri bisa ga zaman ku bisa ga kahirci wa in takaburu in kun ka kafirce bihi da shi wa inna lillahi ma fis samawati wal ardi to ku sani duk abin da a cikin samai da kasai dai na Allah ne mulkan wa khalqan wa abidan wajen mulki da wajen halitta da wajen bauta duka bayansa ne shine mahaliccin su kuma shine mamallakin su fala yadurruhu kufrukum don haka kafircin ku baya cutar Allah kana Allah Allah bai gushe ba aliman masani bi khalqihi ga talikai ne hakiman kuma mai hukum mai hikima fi sunnihi a cikin aiki ne kamar bayan Allah ya kira su zuwa ga su musulunta to kuma sai Allah yana faɗa musu musuluntan nan fa Allah ba wata bukata yake da ita a gare ta ba a'a in kun musulunta don kanku in ba ku musulunta ba Allah mawadaci ne daga ibadar ku kuma haka shike a wurin Allah duk ibadar da Allah ya samu ba don ta ne mai amfani ba in ya hana mu sako ba don yana cuta ta ba sai dai don hikimar da ya sani wadda ga amfanin mu cikin horon mu da kuma hana mu yin wasu abubuwa mutai
يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا
ya ahlul kitabi ya ku mutanen littafi ahlul injil ya ku mutanen linjila mutanen annabi isa kenan la tagalu kada ku zurfafa ai la tatajawazul hadda kada ku ketare iyaka bi dinikum a cikin addinin ku la tartakibu buluwan bi dinikum kada ku aikata buluwi shine wuce gona da iri bi dinikum a cikin addinin ku ولا تقولوا على الله إلا الحق ولا تقولوا كذا كهدي على الله بس الله إلا الحق سيجسكيا إلا القول الحق سيما جنا كجسكيا من تنزيهه لتركك الله عن الشريك دق أبوك أنت ريا والولد دكما دا دم جنا دلاكوي ثم جنا تزما تجسكيا شيء وتذات سلكك الله دق برن أبوك أنت ريا دكما سلكك دق برن دا innama almasihu isa ibn maryam rasulullah ku sani dai masihu isa dan maryam manzon Allah ne wa kalimatuhu kuma kalmar Allah ce alqaha wanda ya jefa ta awsalaha wanda ya sadar da ita ila maryama zuwa ga maryam wa ruhun kuma ruhi ne ai ruhin ma'abusin ruhi ne minhu daga Allah ai min Allah tabaraka wa ta'ala daga Allah madaukakin sarki wannan shine magana ku tsarkake kada ku haɗe ga Allah in ba gaskiya ba kuma abin da gaskiya shi dai annabi Isa almasihu dan Maryamu manzon Allah ne kamar sauran manzannin Allah an taɓa yi kane shi kuma kalima ce ta Allah wanda ya jefa ga Maryamu kuma ruhi ne ruhi na Allah an danganta shi ga Allah saboda girmamawa min Allah tabaraka wa ta'ala isa alaihi salatu wassalamu ibnu ibnu li maryam isa alaihi salamu da ne na maryam hamalatu ta yi ciki ne wa wada'atu ta haife shi ka sa'irin nisa'i kamar sauran mata take wa arda'atu ta shayar da shi nono mata sun saba ciki su haihu kuma su shayar da nono maryam ta yi cikin annabi isa ta haife shi ta shayar da shi nono to duk za a ci masa Allah rasulullahi arsalahu Allahu rasulan kasa'ir da anbiya'i rasulullahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam arsalahu Allah Allah ya aiko shi rasulan yana manzo kasa'ir da anbiya'i kamar tarsashin annabawa war rusul da manzanni wa kalimatullahi da annahu sadara to ana magana annabi Isa kenan rasulullahi manzon Allah ne arsalahu Allah Allah ya aiko shi rasulan yana manzo kasa'ir da anbiya'i kamar sauran annabawa war rusul da manzanni an taba yin annabawa gabanin shi saboda haka annabta shi ba ba kowa ba ce wa kalimatun lahi kuma kalma Allah ne da annahu don shi annabi Isa sadara ya fito ne min kalimatin daga kalma faqat ita ita kadai bila abin ba tare da uba ba Allah kawai ne ya kada kalmar kalmar tashi zuwa ga Jibril zuwa ga uwa annabi Isa ta haife shi wa ruhun kuma ruhi ne ai ruhin minhu ma abucin ruhi ne daga ruhin Allah hadhihi idafatu tashrifin cewa ruhul lahi ne shi annabi isa ruhi ne na Allah wato kama an dangana shi ga Allah don shi daukaka kama a ce wannan qur'anin ma la ashiru ne ai ba ana nufin qur'anin cikin ashiru ba an dai dangana qur'ani ga ashiru don ya samu girman taka ashiru to kama kada ya ce isa ruhul lahi ne wato an dangana shi ga Allah kamar yadda ake cewa baitul lahi ɗakin Allah na maka ko ai mu zuwa Allah a cike ba amma an dangana ɗakin ga Allah don ɗakin ya ƙara girma kitabul lahi qur'ani littafin Allah to shi yasa shi ma annabi Isa an ce ruhul lahi to an dangana shi ne saboda ya yi girma da dangana shi zuwa ga Allah laisa kama za mu baya kamar yadda sun kariyar ta ba annabi su shi lamma kana ruhan min Allah da suke cewa to inda ya zama ruhi daga Allah ikta zalika wannan kenan yana hukunta an ya kuna juz'an min Allah ya zama yanki daga Allah ko ibnuhu dana da ke eh kan an ce ruhul lahi ba wai ana nufin a a shi wani yanki ne daga ran Allah ba in an ce haka kenan su ma wasu a ce dan Allah ne sai a ce ai dan Allah ne kenan tunda daga cikin ruhin Allah an ka ɗebo shi to kenan dan Allah ne to ba haka ake nuyi ba abin da ake nuyi an dangana shi daga Allah don ya samu girman Allah taka an yi gurin ɗan kana inda rashid gulamun nasarani to shi ne mai tafsiri ce akwai wajen khalifa rashid an samu wani yaro ba nasare kana tabiban lahu ko wa bari'an ya zama likita ga rashidu rashidu wani sarkin musulmi ne wanda an kai can farkon daular musulunci ina jin cikin daulatul abbasiyina ne eh haruna rashid to shi ne yana sarkin musulmi ne akwai wani balasare wani kirista wanda ka zuwa wuri ne kuma likita ne kuma ƙwararren likita da ilmi wasu sana'ati da kuma sana'a ba a haɓɓa horar shi da kafiran saboda ilimi ne sai zama sarkin musulmi da shi yana son shi wada ahu ila islam amma sai shi sarkin musulmi ya ci kiran wannan likitan zuwa musulunci wamta na ashi ko yaƙi wa kullama da ahu ila islam imtala duk sanda yace wa da zo ka shiga musulunci shi ko sai yace yaki wa yawan wata rana min al-ayyami qala lahu ar-rasul sai rasul yace ala inni awaddu annaka takunu musliman ka saurara ni ina gurin ka zama musulmi wa law kunta musliman da ka zama musulmi la fa'altu laka kaza wa kaza wa kaza da ka musulunta da nayi ma kaza da kaza da kaza yayi mai alƙawarin Allah sai ce tamnabani min al-islam ayatun fi kitabikum wallahi wata aya ce a cikin littafin qur'ani ita ce ta hana ni musulunci to ayyidu ma zahabtu ilayhi wanda kuma ita wannan ayat tana ƙara min ƙarfi bisa ga ra'ayina qala lahu rashid sai rashid ya ce mai wa mahiya to wace aya ce qala ya ce innamal masihu isa ibn maryam rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun minhu wanda aya kenan innamal masihu sun dai masihu isa ibn maryam isa dan maryam rasulullahi manzon Allah ne wa kalimatuhu kalmar Allah ce alqaha wanda ya jefa ta ila maryam zuwa ga maryama wa ruhun minhu kuma ruhi ne na Allah alqur'anu yaqulu inna isa ruhun la ruhun min Allah alqur'ani yana cewa isa ruhi ne daga Allah wa hada yana tadi annahu juz'un min Allah wannan kenan yana nufin isa wani yanki ne na Allah wala ya sifu zalika illa idza kana waladan lahu kuma wannan bai ya ce mai isa wani yake ne da Allah ya ce kawai isa dan Allah ne saboda haka aya ta qur'ani ni ita ta kara min karfin gwiwa bisa ga cewa isa dan Allah ne fa tahayyara rashid sai sarkin musulmi ya dibe wa jama'ar ulama ay tara malamai basa Allah ya tambaye su kalulo sun kace addim huna قدم هنا حجاج قدم هنا حجاج من خراسان الحازي سنزو أنا دق خراسان وفيهم عالم بتفسير القرآن تكسو أكوي معلمي من ديستان تفسير القرآن لابد أن يكون عنده جواب جواب سؤالك في معلم نمنا قد للي ذا أسامو جواب تنبيه كأولين فأرسلوا إلى الحسين بن علي almaruzi sun ka aika zuwa ga husaini dan ali almaruzi fa ata sai ya taho yana daga cikin malaman khurasan da qala lahu sai ce musu ma hadhihi shubha wace irin shubha ce allati allati ulqiya alai alai allati alqa alayya aduwallahi wannan mushkila da wannan maƙiyin Allah ya jefa min wannan shubha menene ita tafakkar tafakkari tunani tafakkari tunani ƙara sai ce sabaka fil azal anna hadha su'al ya qawli fi majlisika shi Husaini din yace to tun azal dai Allah ya riga ya rubuta wannan tambayar sai kayi min ita nan majalisin naka walaysa indi jawabu ana ko gaskiya banda an sa a halin yanzu ba je haƙƙin ilimi kenan an taɓa tambaya imam malik tambaya ya kwana arba'in bai bada ansa ba to shi ma wannan sai ce to yanzu dai gaskiya babu jawabin wannan tambaya wai yana tambaya ta yi wa da isa shi ke ruhun lahi in dai ruhun lahi ne to juzuɗin minan lahi ne kenan ya zama wani yanki na allah kenan ta tabbata isa ɗan allah ne tun daga alkur'ani ya ce wa ruhun min ruhu shi ne tambayar da an kawo wannan hussein bin ali المروزي ولكن علي أن لا آكل ولا أشرب حتى أؤدي الحق الذي هو الجواب عن هذا عن هذه الشبهة yace amma na ɗauki alƙawalin ba zan sake cin abinci ba ba zan sake shan abin sha ba sai na ba da haƙƙin wannan jawabin wannan tambayar mai rikitarwa da an gani ka gani saboda kowane lamari inda ana son a kai da gaskiya ta yi to dole a ɗauka mai mataki sannan tarkul menene idrakul maqsudi fi tarkil ma'hudi mun sha faɗin wannan sanda duk mutum yana so ya kai kamar wani to dole ya sassake wasu abubuwan da ya saba da su ya aje don tafiya da waiwaya ba ta yi na sha gaya muku muro kai su da aka kashe gaba ne yana cikin shangiya aka ce an kashe an kashe banu asar sun kashe ubanka ya ce to اليوم أمر وغدا أمر لا سهى اليوم ولا سكر غدا yace to yau kan dai muna cikin tafiya dai muke gobe ko akwai al'amari yau ba mu barkawa gobe ko ba mu shan giya daga nan yayi rantsuwa bai kuma farauta bai kuma saduwa da mace bai kuma shan giya sai ya dauko wasa kuma ne kuma cikin jahiliya ne kaga kenan duk waɗannan abubuwa kenan na shiriri da na waɗanda ƴan ɗaya shan giya da wani da ƴan mata to ba da ya kasu to amma in ya ji wannan ya daura damar gaske dukkan wata shiri da ade to zai kai ga marmata kuma ta wannan ce bayan Allah ka shiga haloyi su aji kowa da kowa su wanda ya so ganawa da Allah ganawa ta gaske da samun wani nuri na Allah to ta nan ne ake samu ya bar tsayyibatu ya bar raha ya bar naumu ya bar malazzatu biya nisance su sai waskanci Allah kuma sai ya kai ga manfatai to shi ne wannan husaini dan sai wannan alkawali cewa bai koma hasan ko ya ce ba zai koma a yi husaini da ya yi alkawali bai koma cin abinci bai koma shan abin sha sai ya binciko ansar wannan tambayar shi ko wannan al'ada ta duk wanda idan ta farra da shay'i in ka in kai himma ka ta sama abu sai Allah shi gudu hanya man jadda wa jadda wajara iftahu li baitan ku bude min daki ku fata hu lahu sun ka bude masa baitan daki wa ubli kal baitu an kullu daki alai bisa gare shi wa qara alqur'ana ya kama karatu qur'ani min awwalihi tun farkon alqur'ani sara ya dalil qur'ana bi tadabburin ya kama karatu qur'ani da cikakken lura hatta wasala ila suratul jafiya har ya kai zuwa ga suratul jafiya هو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه ya kai ga wannan ayar huwa alladhi Allah shine wannan sakhara lakum da ya kowace muku ma fi samawati abinda a cikin samai wa ma fil ardi da abinda a cikin kasai jami'an dukkan shi minhu da gare shi minhu da gare shi yake abinda a cikin samai da abinda a cikin kasai duk Allah ya hore muku shi kuma abin da gare shi yake shi Allah kaga kenan minhu din ga ko tana daidai da minhu din can da annabi ruhu wa ruhun minhu ko ruhi ne da Allah to nan ma nan ma ko dukkan waɗanga abubuwa minhu ne su ma eh ya kai ga ai bakar zai ce iftahu ku bude iftahu anni ku bude min kowa iftahu sai sun ka bude iftahu ku bude anni da gare ne bakar hakika wajen cin jawaban na samu jawabi fa fatahu sai sun ka bude kowa fa akhbara al-gulamu وقال له إن كان روح منه كو يقتضي أن عيسى جزء من الله وكل ما في السماوات وما في الأرض جميعا جزء من الله لأنه قال وروح منه وقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه shi kenan magana wace masa in kana ina wurin fa aka bar gulamu yaro ya bar labari wa kana wace masa in kana ruhun minhu in dai ce wanda an kai ruhi na da gare shi ruhun minhu shi annabi isa da Allah ya ce wa ruhun minhu ruhi ne na Allah in wannan ya kada dai annabi isa juz'un min Allah in dai wannan shi na kasi a ce isa juz'i ne yanki ne na Allah fa kullu ma fi samawati to duk abin da a cikin sammai wa ma fi lardi da abin da a cikin ƙasa jami'an dukka ne juzu'in yanki ne min Allah daga Allah la'annahu da Allah ya kala ya ce wa ruhun minhu Allah ya ce ga annabi Isa ruhun minhu wa qala kuma ya ce wa sakhara lakum ya hore muku ma fi samawati abin da a cikin sammai wa ma fi lardi da abin da a cikin ƙasa jami'an dukkan su minhu daga gare shi yake kaga irin minhu din ga ta ruhul lahi kuma ita an minhu ta dukkan abin da a cikin samai da ƙasa to kaga kenan an hujjace ba nasare an hujjace shi ba salaman nasarani sai ba nasarin yan musulunta wa farihar rashidu sarkin musulmi rashid ya yi farin ciki farhan aliman farin ciki babba wa ajazahu bi malin kathirin kuma ya ba wannan malamin dukiya mai yawa ka gani saboda haka mujadala sai da ilimi kuma sannan idrakin wasu abubuwa sai da karfin zuciya duk da wannan wannan ba ba wannan wani nuri ne kai daga Allah al ilmu nurun ya kalbu Allah bai kalbi man yasha nuri ne wannan ba didali ne na karatu ba da abin da tauri da aka rasa arsa gane komai amma da ya tabarrugi don wannan matsalar kuma ya fuskanci Allah bil haqqi da tsarkin zuciya da tsarkin jiki Allah ya sanar da shi kuma haka Allah kai duk abin da mutum ka nema wa tafarraga lahu ya tasamma abin bil haqqi ya neme shi ga Allah ta hanyar tadarruri da tsarkin zuciya insha Allah zai same shi na'am hadar ruhu wannan ruhi huwa alladhi bihi dalla nasara shine wanda nasara suka bace da shi basammahum Allahu dallina saboda haka Allah ya kira ya kira ya kira su batattu in muna fatiha alaihim wal dallin to dallin su ne nasara dallu an ma'arifata al-haqqi sun bace daga sanin gaskiya amma yahudu amma yahudawa faqad arafu al-haqqa su kan sun san gaskiya wa lam ya'malu bihi amma ba su yi aiki da gaskiya ba faqad ballahu alaihim sai Allah ya fushi da su shi yasa muka cewa gairul maghdubi alaihim wal dhalin sallallahu muka salla cikin salla muna da sako ga yahudu Allah ihdinas siratal mustaqim ka shirye da biyu ka shirye da mu gode bai madaidaici siratar da zai na amta alaihim gode ma waɗanda kowa nema annabawa manzanni shahidai salihai gairin magdubi alaihim ba waɗanda kai fushi da su ba nasara kenan a yahudu kenan bisa Allah ya fushi da su don sun sani sun kake sani wala dalil kuma Allah ka samu gode ban katatu su ne nasara waɗanda su kuma jahilai ne ba su da ilimi na'am ruhun والنصارى ضلوا نصارى sun bace an tariqi da an sirat al-mustaqim daga gode mai madaidaici ruhul lahi ruhin Allah hakikata bisa ga hakika huwa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam me ruhihi daga ruhin annabi ne nufiha fi adam an ka busa ko an ka busa ma adam wa min ruhihi daga ruhin annabi muhammadu ne nufasa bi isa an ka busa ga isa wa min ruhihi daga ruhin annabi muhammadu ne nufasa bi ma'in mahi daga ruwa walakantacce na maniyi duk mutumin da maniyin uba ne ya haɗu da maniyin uwa ta cikin mahaifarta an ka kwana arba'in su uku to mala'iki zai zo ya busa ruhin annabi muhammadu cikin wannan maniyin sai ya zama mutum mai rai fasara insana sai zama mutum wa min ruhihi daga ruhin annabi muhammadu ne da fisa an kai bushe fi jibril a cikin jibril wa min ruhihi daga ruhin annabi muhammadu ne alquran alqurani hadha alladhi natluhu wanga da makaranta wa ya hadina ya shirye da mu ila siratal mustaqim daga gode bi mana da shi kaga dai asalul usul sayyidi habibul mubajjali dukkan wani abubuwa gaba ɗaya za su koma ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi yasa su bai suna magana sai wuce eh annabi muhammadu shine abul ruhi shi ko annabi adamu shine abul bashar don haka yan an ka koma ruhaniyan annabi adamu dan annabi muhammadu ne saboda daga ruhin annabi muhammadu aka busa ran annabi annabi adamu to kuma dukkan arwahu na annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam kowanne mana ruhin annabi muhammadu a cikin shi Allah kowane mu haka ne to saboda haka annabi shi ko kowa da kowa ba ka mamaki kuma zan mu hakumo ga zahiri sai mu ce kowa dan annabi Adamu ne tunda duk daga jikin shi aka sassa mu ka gani shi ko ya zama abul bashar wato wajen zahirin jiki na mutane annabi Adamu shine kowa amma wajen ruhi annabi Muhammadu shi ko kowa da kowa sallallahu alaihi wasallam ashe duk manya muke da duka waɗanda abubuwa sai da lori kuma za ka yi ta ganin su kamar mahalki amma mutum ya ɗauki zikirin Allah da nisanta haramun sai abubuwan su yi ta yayewa bai gane su yanzu sai ya fara gane su da kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har ya fara mushahada na arwahul mala'ikati har ya fara ganin arwahul anbiya'i sai ya daga kai ne sama ya ga lahul mahfuz ya ga alƙalam ya kai Allah duk dan adam ba abin da bai iya zama lalata ce kawai ta samu ka yadda muke Allah ya yi mu kana biyu in ka ga dama ka yi sama ka zama jinsin mala'iku wannan kuma ba zai yi ba sai ka balla ka ta bashariya wannan da ka hana mu tashi sai ka bi kai sai ka bi wannan ruhin ka zama cikin rauhaniyin to in kuma kan lalace sai ka koma asfal sabilina Allah shi mana magani saboda haka dan adam yana da kabiliyar zama komai inda ya tsaya tsakani da Allah shi yasa duk abin da aka cewa dan adam ya samu ba abin mamaki ba ne saboda ya dace ya samai kuma Allah ya shirya shi bisa ga ya samai inda ya tsaya da gaskiya amma in ya lalace ne sai shi ta mamaki yanda aka ce wannan ganin arwahu wannan ganin mala'iku wannan ganin annabawa sai ai targima ya za a yi a ga annabi bayan ya shekara ɗari hudu dubu dubu da ɗari hudu da wani abu da rasuwa amma ana gani ne bila shakkin amma ganin ga waɗanda sun ka tsaya ma Allah bil haƙƙi to Allah ya samu gane ina ne fa'aminu ku imani billahi da Allah wa rasulihi ku imani da manzon Allah wala taqulu kada ku ce al alihatu ubangidai salasatan guda uku ne la taqulu innal alihata thalatha kada ku ce ubangidai guda uku ne hum dallu su sun bace ba da Isa bayan annabi Isa waftara ku suka rarraba ala arba'a ala arba'i firakin bisa ga kashi hudu furqatun jama'a guda karu sun kace inda isa isa dai abdullahi bawan allah ne wa rasuluhu manzune ne humul ladina babu ala dinin isa waɗannan su a bisa ga tabbacin addinin annabi isa ya su ko da da haka suna tare da mu duk wanda ya ce isa bawan allah ne manzon allah ne to yana nan tare da mu ya musulunta mutanen abdullahi musulamin kenan wafurkatun wani jama'a inda sun kai da'awar annabi isa cewa annabi isa waladullahi dan Allah ne waɗannan batattu ne wafurkatun wani jama'a kuma inda sun kai da'awar annabi isa cewa annabi isa huwallahu shi dai Allah ma gaba daya su ma waɗannan sun bace wafurkatun wani jama'a inda sun kai da'awar annabi Allah ta talatatun cewa ubangijayyen dai guda uku ne isa wa ummuhu wallahu sun ce isa Allah ne sun ka ce mahaifiya ce maryamu ita ma Allah ce sun ka ce kuma Allah Allah ne saboda ka su da Allah guda uku akwai Allah uba shine Allah na gaskiya akwai Allah da shine annabi Isa akwai Allah uwa shine maryamu to su ma dai batattu ne wa thalatu thalathatu sun ka ce Allah shine na uku dan uku na Allah wa anhu kama sayati Allah da diya hanin wannan kamar da yadda zai zo lakar kamar alladhina qalu inna Allah thalatu thalathatin hakika waɗannan da sun kace Allah na uku ne uku ne uku ne to sun kafirce wa man tashabbaha bi qaumin wanda ya kama da mutane ko huwa minhum to yana cikin su haythu anna thalith thalathatin kufrun yayin da yake cewa na uku ne uku kafirci ne Allah tabaraka ta'ala da kana bil Qur'an Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin alqur'ani yace ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ba a samun masu ganawa guda uku face Allah ne na hudunsu wala khamsatin illa huwa sadisuhum ba a samu mutum biyar masu ganawa face Allah ne na shirya ɗinsu wala adna min zalika ba a samun abin da bai kai haka nan ba wala akthara ba a samun abin da ya haka nan illa huwa ma'ahum face Allah na tare da su to haka Allah ce walakin sai dai lam yaqul Allah bai ce huwa thalithuhum shi Allah uku ɗinsu ba ibtada ya fara alkalamu magana ma yakunu min najwa thalathatin ba a samun masu ganawa mutum uku illa huwa rabi'uhum bai ce ya kamata ya ce ma ya kuru min najawa ithnani ko illa huwa salisuhum Allah bai ce haka ba don da ya ce salisuhum to ya tabbatar da aqidar trinity Allah Allah Maryamu Allah Isa Allah saboda haka ya kawo aya haka alqur'ani ya fi komi ta hiya bisa ga hakika sam ya san akwai wannan matsalar cikin al'umma saboda haka sam ya kisa cikin alqur'ani ga shi shi ya kamata tun da sai an ce biyu sannan a ce uku sannan a ce hudu kenan kamata ya karafin ya zo ma ya kunu min najwa ithnani illa huwa thalithuhum wala thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum ko a fara da biyu ai sama to amma da yake ya san akwai yan trinity waɗannan suna nan sun kasa sun tsare ziran ɗaya suka ya ce la ya kunu isnani illa huwa thalithuhum a ai da ma mun ce Allah uku ne Allah Allah Isa Allah to shi yasa Allah ya kauce mu wannan ya fara da salasa sannan sai inda aka yi ce wala a da min dalika wala akthara shikenan an gane ba a dai ambaci trinity din babban ne ta samu hujja na'am ma yakunu illa huwa rabihum hadaran don kiyayewa min an yaqula min an yaqula huwa salisuhum Allah ya kiyaye don kai ce huwa salisuhum ma yakunu min min najwa idnani ko bai ce haka ba don in yace haka sai ya ce huwa salisuhum to sai ya kauce ma wannan wathnaini kullu ithnaini Allah thalisuhum kuma ai mutum biyu duk inda suke duk inda suke so biyu Allah ne shi Allah uku din su haka din ne wala Allah ka zama shi annabi din uku ya zama shi annabiyar din hudu ya zama shi annashin din biyar to haka shi ka zama na uku din biyu din an same su ko an faɗi ko ba faɗi ba amma dai shi Allah ya kauce bai faɗi ba walakin lamma kanat ثالثة ثلاثة أكيدة أكيدة كبر أما da na uku ɗin uku ta zama aƙida ta kafirci ta jarrabar Qur'ano sai Al-Qur'ani ya nisanci hada ya ibara wannan magana sama ya kafa dinta fa qala ce ma yakunu min najwa thalathatin yace mutum uku ba zama masu ganawa illa huwa rabi'un sai Allah shine na hudun su wala khamsatin illa huwa sadisuhum babu mutum biyar sai Allah da shidin su wala adana min zalika babu abinda bai kai haka nan ba ولا أكثر باب أبن له هكذا إلا هو معهم فاشل الله لا تعرسوا لهذا الإنسان يفر من التشبه بهم yace saboda haka ne mutum ya gudani yin kama da su man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya kama da mutane to yana cikin su in ta hukutu ko an zalika da hakan ga ko wato ku zo da khairan alkhairi wato ko in ta hukutu ko an zalika da hakan ga wato ku zo khairan ga alheri lakum gare ku min wa da gare shi wa huwa tauhid wato ku zo ma abin da ya zama alheri gare ku wa huwa tauhid shine ya kada ta Allah utruku hadhihi al-aqida ku bar wannan aqida wato bit tauhid ku zo da tauhidi fit tawrati a cikin at-taura ibaratun akwai maganganu hiya allati adallat an-nasara ita ce tabbata nasara wa quluhum asiratun hankulan su gadattattu ne alkur'ani fi ayatun muhkamatun alkur'ani cikin su akwai ayoyi kyautatattu wa mutashabihatun kuma akwai masu rikitarwa walakin na hadhihi al-umma sai dai wannan al'umma quluhum ay wa hankulan su wafiratun cikakki ne cikakku ne su mutanen da sa sun bace suna da akwai maganganu cikin addu'ar su rikitar amma mutanen al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam muna da hankali cikakke idrakuhum tamun ganewan mu ita bai tafsiri mu al'umma annabi Muhammadu cikakken ganewa ce sharafa Allah Muhammad tashrifan a'rama min tashrifi Isa yace Allah ya dauka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babbar daukakawa wanda ta wuce ta annabi Isa kulluhum nasha'a dhaifan dukkan su sun tashi masu rauni da shi annabi Isa da kuma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam adahu qawmuhu mutane ne sun yi shi wa harabuhu sun yaki da shi wa baqiya isa da'ifan annabi isa yawanzu dai yana nan da raunin sa hatta ta kallaba alaihi adahu har makiya ne suka rinjaye shi wadda hu annahum qataluhu sun kai da sun kashe shi wa salabuhu sun tsire shi to wa muhammadu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na sha shi ma ya tashi da iban yana mai rauni tun da marayi ne ko fa nasarahu Allah Allah ya taimake shi hatta galaba hayyarin jayi al-jawahir manya manyan mutane wanda sara ya samu nasara alaihi bisa gare su fasaru sun ka zama kulluhum dukkan su iyalan iyali lahu gare shi kaga bambanci wala annabi isa ya tashi da'ifa haka annabi muhammad ya tashi da'ifa shi annabi isa ya miƙe da wannan tsoho har sun kai kiran kashe shi Allah ya doke abi ne amma shi annabi muhammadu Allah ya taimake shi tare da raunin sai da dukkan makiyi ne ya zama iyali ne tunda ya ci garin makka ya tara su gaba ɗaya ya ce ma za ka sun nuna annabi bayan duku me kuke da zai muku sun kace ahun karimu wa mu'ajin karimu to kaga shi annabi Muhammad Allah ya taimaka yarin da ya maka yanar ya zo mai gidansu amma annabi Isa ba haka ba sai da Allah taimake shi dai ya doke shi kullum iyalun lahu law kana uqulu hadhihi al-umma ka uqulin nasara shine shi bai ce to da hankalin al'umma annabi Muhammad irin hankalin nasara ne la dallalna da mun bace bi Muhammad da annabi Muhammad wajen Allah gaira abdul musi shi ba ba bane eh to wanda irin nasara da yayi sai mu sai shi ba Allah ne kamar duka sai Allah ne fokale fokale ba ne fiye da bayi walakin sai dai kullu na dukkan mu ya alamu ya san annahu cewa shi ma karamatihi tare da girma ne wa sharafi da daukaka ne wani fati kadarihi da daukakar daraja sai a gaban Allah shi Allah Muhammadu wa huwa Abdullahi bakar dukkan mu sai kai bawa Allah ne kawai dukkan mu'azzoji da nasarar da annabi ya samu ga maƙiyarsa bayan yana mai rauni marayi Allah Allah da aka so ba ɗaya daga cikin afradin ummatu Muhammadin da ya jira a cewa annabi Muhammadu Allah ko kusa iyaka da yana nan bawa Allah wanda Allah ya taimaka wannan saboda cikakken hankalin da Allah ya ba Umar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ba haka ba ga nasarar sun kaga an taimake nasu sun ce mai Allah amma mu babu wanda ya ce wa annabi Muhammadu Allah sai dai mu ce bawan Allah ne wanda Allah ya ce maka wa haula yi zabi wanda sun bace wa ja'alu nabiyyu sun kasan ya annabi su ilahan ubangiji aw ibna Allah ko sun kace dan Allah ne wal abu fi ibaratil injili as-sayyid to abin da ake cewa uba ga maganar injila as-sayyid shine shugaba kullama ja'at kalimatul abi duk sanda magana duk sanda kalmar uba ta zo bil injili a cikin injila fata ani abin da suke nufi a sayyidu shugaba hamaluhu sun ɗauki wannan kalmar ala zahiri ne bisa ga bayyane ne fata inda da an ka ce sayyidu sayyidu inda da an ka ce sayyidu eh inda da an ka ce al'abu a cikin linjila ana nufin sayyidu inda da an ka ce al'abu uba a cikin linjila ana nufin shugaba to su nasara idan aka ce ma Allah sai aka ce mai abu alhali sayyidu yake nuhi su ko sai su dokai da sunan ubuwar ta gaskiya sai su ce annabi isa dan Allah ne tun daga sunan uba ne abu cikin lindila idan an ce Allah uban isa ne Allah uban isa ne ma'ana sayyidin isa ne shugabansa ne su ko sai su ce Allah uban isa ne sai su dokai da uba marmakon sayyidu shi ne ce duk inda abu ya zo cikin linjila sai ya je karni amma sai sun karɓe shi da ma'ana ba wa fi taura a cikin ataura ko ja Allahu ila ila zaitun ya zo cikin ataura Allah ya zo zuwa ga zaitun wa sara ila tur sina kuma sai ya tafi ya tafi da zuwa tur sina wa sakana farana ya zanna farana ba da dalika bayan hakan da az-zaitun abinda az-zaitun anan aljabarun da ne kana ishu alaihi isa shine dutsen da annabi isa yake rayuwa a kan shi fi zamanihi a cikin zamani ne wa huwa khalifatul lahi shi ko annabi isa shine khalifa Allah asana wa qala yace inna allaha jaa az-zaytuna yace Allah ya zo ga zaitun wa huwa shi yani abin da yake nufi khalifatul lahi khalifa Allah allazi huwa isa ma'ana annabi isa ya zo ga zaitun marmakon a ce annabi isa sai aka ce allahu saboda shi wakilin allah ne sai aka ba shi sunan wanda yake wakiltaka to sun masara sun rai ta ila zo ila tsoro zuwa ga tsoro ai ja a mina tsoro ya zo daga tsoro sina tsoro sina a tsoro sina a kana fihi musa nan da annabi musa yake khalifatan yana khalifa lillahi ga allah فانتقلت الخلافة سي خلافة الله تشرادا إلى الزيتون زوا الزيتون الذي هو عيسى ولا شيء عيسى ثم ينتقل سنة تشرادا إلى فارانا زوا فارانا وسكن هاي زوريتا فاران أبدا فاران اسم مكة شيني سنة مكة هذا يشير إلى ثلاثة خلفاء yace wannan magana tana ishara ne zuwa ga khalifofin Allah guda uku adallahi daga Allah tabaraka wa ta'ala Musa shine khalifancin Annabi Musa wa Isa da khalifancin Annabi Isa wa Muhammadin da khalifancin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ilayhi yusiru zuwa gare shi da ishara wa tini wa zaitun wa turi sinin wa hadha al-balad amin kulluhum mahallun wahidin abu dukkan su bagire na guda min haula min haula al-khulafa'i na daga waɗanda khalifofi to duka dai wannan yana ishara zuwa ga irin kai hankalin da Allah ya ba al'umma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta yadda ba su bace da kalmomi ba a kowace magana kowace kalma suna ba ta haƙƙinta saboda haka an ba su samu ɗaukar annabi muhammadu su azabi su guje da allah ba sun taɓa shi bawa tare da allah ya girmama shi kowace irin girmamawa da ta yi annaba da a gidan allah amma saboda kai na hankalin su tamizin su sun iya bambance magana su azata ga mahallinta su ba kowa matsayi ne to allah ya ƙara mana ganewa ana da ishara lokaci yayi saboda haka nan zamu dakata abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada ta wannan mun kai kure kuma Allah ya gafarta mana kuma kawo mana tambayoyi Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya daga ma lafiya Allah ya sauke muna da zai sarata Allah ya doke muna kwari ya doke muna yunwa ya ba mu da wani mai albarka Allah ya doke muna fashi da makami Allah ya doke mana kidnapping Allah ya doke mana sabin shanu Allah ya doke mana rashin lahiyoyi da allobobi Allah ya doke mana hijintunu ya bamu lafiya da zama lafiya da gama lafiya barka alqurani barka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barka fatiha da salatu fati sallallahu alaihi wasallam مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس بالحق والحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق تدريبه والكلام العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب التيسير وتغلق بها أمنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين